kuma ɗan ruhi na jagora Muhammadu Amin, ɗan Sheikh Muhammad Ajukuni a Tijjani. Ba da tagwa ba ina masa wasiya bayan wasiya da tsoron Allah, ina masa wasiya bi muraqabatin lahi ta'ala ma al-anfasi. Da kiyaye Allah tare da numfashi, mana numfashinka ya zama kullum yana tare da Allah, kamar yadda muka faɗa a kwanakin baya. wasu na daidaita numfashinsu ma da zikiri, numfashi mai fita ya fitar da la'ilaha wanda zai shigo ya shigo da illallahu, mutu ya ra'i kawai rayuwarsa sai ta dawo ko da bayan aiki yana yi, numfashin yana yi. Waka sarata isin yaƙil jawarihi fi ma fi hiri da Allah ta'ala, sannan kuma da yawaita dulmu yadda dukkan gaɓoɓin ɗan adam a cikin abin da yardan Allah tabaraka ta'ala yake ciki, ma'ana mutu ya dulmu yadda lokacinsa da gaɓoɓinsa cikin abin da zai samu yardan Allah. Wala tamna min istingraqil qalbi bi jalalillahi ta'ala wannan don mutum ya shagala da ibadu da ayyuka da menene ba zai hana shi kuma ya dinga yin fana'i mana zuciyarsa ta shagala da girman Allah tabaraka wa ta'ala da kula da da Allah ya zama Allah yana tare da shi wa kaza bi muhabbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dawo da zuciyarsa akan son akan bin Allah ko kuma kiyaye girman Allah jalalar Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wurisu ha kasratu zikrihi wa salati alaihi sallallahu alaihi wasallam bi salati al-fatihi wa zikri sana'ihi abinda zai jawo wannan mutum ya shangala da Allah ko da yaushe ya shangala da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe shine yawaita ambaton Allah mutum ya yawaita zikirin Allah kuma ya yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da salatul fati mutum ya rike salatul fati yana yin ta yana ta yi yana ta yi kuma yana ta karanta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayan Allah suka yabe shi sai mutum yana wannan zuciya za ta shangala da Allah kuma za ta shangala da soyayyar manzon Allah ba za ta fita cikin zuciyar ba sai wai shi wal anfa'u fi haqiqa ma qultu ana aisu innal mashraba wahidun wa in kana magalan gairi a ala wa amla ta ce abin da ya fi amfani a haƙƙinka kai muhammadu amin da nake wannan wasiƙa abin da na gaya maka duk da ma dai masharabin daban-daban ne mana kowa da inda ya karɓa kowa da shehinsa kowa da zawiyarsu kowa da inda ya ya dosana amma ai masharabin guda ɗaya ne mana duka dai aikin shehu tijjani ake yi duk da ma wani ya faɗi abin da ya faɗa shi yace duk da ma akwai wanda ya faɗi abin da ya fi nawa ɗaukaka abin da ya fi nawa tsada amma dai har da haka wannan abin da na gaya maka in ka riƙe to zai amfane ka kuma zai dawwama da zuciyarka akan son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kaza bi shuhudil minnati mutum kuma har yanzu ina maka wasiya lalle ka dinga kallon kyautar Allah a gare ka karka dinga kallon abin da Allah bai baka ba abin da Allah ya baka kyauta ce wanda ba mamaki ba kowa ya same ta ba in Allah ya baka imani kai ko mutum musulmi ne ma wanda bai kai wani matsayi ba yayi kokari ya dawwamar da kallon ni'imar Allah misali idan kai rashin lafiya sai ka tuna kwana nawa Allah ya baka lafiya haka annabi ayyuba yayi annabi ayyuba da ya samu da yana da dukiya mai yawa yana da ƴaƴa goma sha biyu dun maza, a lokaci ɗaya dukiyar ta ƙare, ƴaƴa suka mutu a rana ɗaya, a lokaci ɗaya ma suna cikin ɗaki ɗaki ya rufe a kansu duk suka mutu. Sannan Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya. Rashin lafiyar nan ta bi shi ta bi shi ta bi shi sai da ta kai sai da ya dawo naman jikinsa ba abin da ya rage. A jikinsa sai jijiya sai ƙashi. Jijiya jini yana bi a ciki. Ƙashi kuma yana nan shi yake rike da sauran jikin ba mu ba inda yake mana ba zai iya yunkura ba balle ya ce zai tashi dun har fatar jikinsa duk ciwo ya cinye tsutsa ce ta zo ta cinye jikin gaba ɗaya ya zama ba abin da ya rage inda yake motsi a jikinsa daga zuciyarsa sai harshensa haka ya zauna kuma ta yana tare da matarsa mai suna rahamatu wannan matar ta take ce masa to kai ka roƙi Allah mana ya ɗauke maka wannan bala'in tunda baka mutu ba ya ce ai da kunya Allah ya bani lafiya ta shekara saba'in da biyu yanzu ko na samu rashin lafiya bata kai shekara saba'in da biyu ba in roƙe shi zan bari sai na sai rashin lafiya ta kai shekarun da nan ina da lafiya sannan in roƙe shi to kaga kenan idan kana cikin rashin lafiya ka tuna shekara nawa Allah ya baka lafiya bai taba jikinka ba to sai kaga lafiyar da Allah ya bayar ta fi yawa a rashin lafiya sai ka gode wa Allah idan ka haɗu da babu da rashi ko talauci ko wani wata matsala sai ka tuna shekara nawa kai kana walwala shekara nawa nawa kai kana cikin baka da baka cikin matsala komai din yana tafiya daidai kuma yanzu da baka da shi ya hana ka shi cin abinci ne in ma baka shi sau biyu ko sau uku ai kana shi sau daya in ma kwana uku za ka baka shi abinci ba tunda baka mutu ba akwai lokacin da kake samun kana shi to sai ka gode wa Allah ka duba shekarun baya da Allah ya baka kana ta amfani da da damarka da wannan samun sai ka duba mai kai wa Allah wannan lokacin yanzu kuma da za ka dinga kai karansa zuwa ga mutane bayan da shi abu kaza ya dame ni ka koma ga Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah amma kai karan Allah wajen wani ba zai sa ya yaye maka damuwar ba wancan din ba shi ya kawo damuwar ba ko ba zai yaye ta ba kawai ya ji sirrinka kuma mutum imaninsa ya rabu da saboda haka mutum ya dinga kallon kyautar da Allah ya yi masa akar akar abinda bai samu ba shine waka za bi shuhudul minnati wa bi dawami shukri ila ma hadaka ilayhi kuma mutum in musulmi ne ya gode wa Allah kan ni'imar da Allah ya bashi ta shari'a mutum nawa Allah ya yi a duniya ba san Allah ba ba sa bin Allah ba ruwansu da shi ba ruwansu da abin da yake bayarwa kai kuma Allah ya taimake ka ya baka imani ya tsara maka rayuwarka to ka dinga godewa wannan kyauta da Allah ya baka wa nahu hadmun lazimun fa in zahar fa wa illa fa dabir risatar amfanin daga Allah wajibi ne lazantashe ne in ka ganshi shine in ko baka ganshi ba yana boye ba kai ne baka sani ba amma da za a yaye maka rayuwarka a zo a tsora ka kan sikeli na rayuwa a auna ka kan ma'auni na rayuwa in ka duba sai ka ga alherorin da Allah ya yi maka a rayuwa sun fi yawa akan matsalolin da Allah ya hada ka da su. To kaga in ka samu wannan sai ka gane a sai Allah nan irin kyautar da ya yi maka ba karama ba ce. Wani zai shekara da shekaru yana kwance baya motsi. Akwai wani mutum a Kano nan wani abokin mu yake gaya mana. Mutumin shekara arba'in da biyu ya yi ba inda yake motsi a jikinsa. Yana kwance kawai. Amma yana magana, yana cin abinci, yana komai amma ya ba bai isa ya daga ta ba shekara arba'in da biyu sai bayan shekara arba'in da biyu ya rasu to in dai kai kana ganin an jarrabe ka da rashin lafiya ta kwana biyu ko kwana arba'in ga wanda ya shekara arba'in yana kwance shi ko mai zai cewa Allah to saboda haka ka sani duk abin da ka gani in baka ga ni'imar Allah a jikinka ba ni'imar tana ɓoye ne don baka leƙa ka lura ba amma da za ka tura kwakwalwarka ta je ta duba maka rayuwarka gaba ɗaya daga tashin mutum har zuwa lokacin da yake ciki ya ga kyaututtukan da Allah ya bashi ya kamata ya gode wa Allah ba ya yi butulci ba. Wala ya kawo alaika an na sha'ana inda na fi mata kaddama la fil karamati wala fil kashfi zulmani. Cewa shi ba zai ɓuya gare ka ba, ka sani mu lamarinmu kamar yadda ya gabata ba karama muke yi ba, ba ruwanmu da wata karama. shi yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi baya nuna karama wata rana sun tafi da wani mutum za su je Makka daga Makka kuma in aka gama aiki shi wannan mutumin shi zai wuce ne zai tafi kasashen Turai kuma an riga an masa komai da ya aka tashi tafiya sai ya manta takardun nasa gaba daya a can garin ba a gari ba a can iya su a sai bai taho da takardun ba da ya shiga ban daki ya zo fita sai ya manta to kuma an gama komai da aka tashi kawai sai aka tafi da shi ya suka tafi aka je aika aikin hajji aka gama shi zai wuce sai ce fa shi bashi da takarda kowace iri sai shi ya masa je ka duk inda zaka je zaka je zaka je lafiya ka dawo lafiya amma kar ka sake mu ka'idar mu bi doka ne ba mu saba doka mu nuna muna da karama ba ba ma haka amma dai wannan wannan yanzu tunda dai mantawa kai takardun naka baka da su sun bata to je ka haka mutumin na ya yawata duk ƙasashen da yake so ya je ba wanda ya tambaye shi ko ko takardar menene har ya je ya gama tafiyarsa tafiye tafiyarsa ya dawo lafiya da ya dawo shi shi zakar ka ƙara in ka san baka takarda ka hakura da tafiyar amma kar ka sake shiga tafiya ko za ka yi tafiya baka takardar da gwamnatin gwamnatin ku ta yarda da ita da gwamnatin da inda za ka je ta yarda da ita daga yau kar ka sake to kaga ce yau shi yace to mu ba aiki muke a cikin karama ba wa kashwa fil afwa fil asma'i wa zikri lam ahid hayati idza ba'd ar-rijali yahidu sai yace ni yadda nake yawo a cikin sunayen Allah yadda nake yawo a cikin zikirin Allah amma fa ku sani bana haila kamar yadda wasu suke haila yace karama nuna karama haila ce eh domin shi shehu magajin shehu tijani ne shehu tijani da lautara shi ko ba abin da ya tsara irin mutu yayi karama aka zo aka shiwa shehu tijani wani mutum fa karamarsa ta kai yanzu sama yake tafiya ya ce ya kusa ya samu karamar tsuntsu. Tun da tsuntsu ya fi shi, shi tsuntsu a sama yake yawo, a ce yake rayuwa. Sai aka ce masa wani kuma ga wannan shi kuma in ya zo tashi tafiya ya zo kan kogi ba ruwansa ba ya neman jirgi ba. Takakan ruwan yake ya tafi, ya ce wannan karamarsa ta kusa karamar kifi. Shi kifi a cikin ruwan yake rayuwa. Sai saboda haka ba wannan ne karama ba. A'a, karama ba wai ka juya wannan ka canja wannan da ka faɗi magana ta faru in mutum ya zo ya tambayi bukata a wajen ka kawai ka ce Allah ba shi Allah ya bashi ba shine karama ba a wannan haila ce wajen maza duk wanda yake yin wannan a wajen bayin Allah shine kaskantacce ba irin sa ba sa ma lissafa shi cikin mutane saboda matsayin da ake bukata ba zai kai ba abin da ake so ka fi ka fi kowa son Allah ka fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fi kowa bin ibadun Allah da hane-hanen Allah ka hannu, ka fi kowa bin tafarkin manzo Allah sallama da yin ibada kamar yadda annabi yake kai ta gabantawa, to wannan ita ce karama a wajensu. Haka sai Tijani yace, sai Tijani yace shi karama a wajensa bin sunnar manzo Allah da karanta Qur'ani da yi wa annabi salati da ayyuka na ibada su ne karama wajen Shehu Tijani. Amma ba wai ka canja wannan ka nuna wannan ba. to ce ce to ka sani tafiyar mu mu ba ma tafiya cikin karama a an yi kaza wani yayi abin da ya gagari duniya in kai abin da ya gagari duniya wani kafiri ma yayi abin da ya gagari duniya tun da aka halici duniya in ban da shekarar da aka haifi Shehu Ibrahim babu kafirin da ya kawo jirgin sama kuma kafiran suna nan sai da Shehu ya zo aka kawo jirgin sama saboda mai Shehu mai tafiye tafiye ne kuma tafiye tafiyarsa sun fi karfin a ce zai tafi a mota ko a mashin ko a doki ko a jaki ran da aka haifi shehu ibrahim nan aka jirgi sama ya fara tashi a duniya saboda me shehu zai zo zai tafiye tafiye dole ya samu kayan aiki shine kawai ya taho da kayan aikinsa to saboda haka duk abin da kai in ma ka kirkiri abin da ya fi jirgin sama wani ya riga ka ya yi jirgi kuma mutane suke shiga a tafi to saboda haka ba karama ba ce canja kaza da mai da abu kaza da cewa abu kaza ya faru ya faru duk ba karama bane haila ce a cikin mazaje duk wanda yake yin haila bayan Allah suna kallon sa wannan mace ce mai jinin haila mace mai jinin haila ko ko sallah ba ta yi saboda kaga matsayin sa kamar mutumin da bai fara sallah ba saboda haka karama shirme ne wala fil kashi zulmani ba kuma kana garin ku kana kallon Ka'aba kana kana bin kana zuwa Ka'aba kana sallah kana dawowa duk wannan shi ma hayaniya ce shirme ne ah in ma kana ɗakin ka kana zuwa kaba kai sallah duk mai TV ya kunna channel din Saudiya zai ta kallon ta kaba kaga karamar ka har kafirai ma suna kallo kaga karamar ka bata kai ta kafiri ba to saboda ka duk wannan ba shine karama ba wal kashfun nuraniyyu huwa matlabu hadhihi da'ifati sai wace kashafi na haske daga Allah zuciyarka ta shika da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta shika da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shiga da mutanen gidan manzon Allah, ta shiga da son sahabban annabi, ta shiga da son bayin Allah shi ne kashafi na gaske, ba na ga kaza ko na ji kaza ba, ba shi ne tafiyar wannan jama'a ta tijaniya ba. Jama'a tijaniya, su kashafinsu, ka ji annabi kamar kamar kamar kamar za ka fashe. In wancan ya taɓa maka annabi duk komai ɗin ka za ka bayar, saboda ka samu kai ɗin ka kubuta daga irin wannan halin. to wannan shine kasafi mai kyau ma'ana ganin haske daga Allah shine muradi ba ganin abin da yake waje ba abin da yake waje shirme ne wannan wannan duk in ka yi shi ma sai Allah ya ba wani kafiri shi ma yayi saboda ya nuna maka ba shi yake bukata ba amma ai ba kafirin da Allah ya dauki haske na san manzo Allah sallama ya zuba masa babu kafirin da Allah ya dauki hasken san annabi ya cika cikin zuciyar kafirin ko ya cika hasken soyayyar manzo Allah sallama da kuma soyayyar mutanen annabi da sahabbai da bayin Allah na gari to wannan kashafi na haske shine abin da shine abin nema a cikin wannan tafiya tawaga ta tijaniya wa huwa na asma'illahi wa sifatihi kuma kasafin yana faruwa da sunayen Allah da sifofin Allah wa kalamihi da zancen Allah alqur'ani abinda ake cewa kashafi a cikin wannan kawai da cewa Hassan da ya faɗa ka samu ilimin qur'ani wanda idan wani zai fasara qur'ani sau daya ka za ka fasara qur'ani fasara daban-daban daban kaman guda biyar ko goma har zuwa saba'in da biyu. In ka kai iliminka ya kai, in aka ce ilimi, in bayan Allah suna maganar ilimi ba sabje suke nufi ba, ba wai a'a fanni ba, fanni kaza, fanni kaza, in fannoni na suna da iyaka. Fannonin da ake karanta a musulunce, a arabiyance, duka fannoni ba su wuce goma sha shida ba. To, fannoni da ake karantawa a duniyance, su ma fannoni ne iyakantattu. fanni kaza bangare kaza bangare kaza duk suna da iyaka ba wannan shi ake nufi ba in an ce ilimi da, da ilimin da ake karantawa na fannonin arabiya lunga arabiya da wanda ake karantawa da lunga ajamiya mana abin da ya shafi duniya din da duk abin da ake karantawa a duniya ilimi ɗaya ne to wannan shi ma bai kai ilimin ba tunda iliminka in zai kai ilimi sai ka san abin da yake cikin sama ta farko duk abin da yake tafiya kana kallon sa kana ganin sa to ka samu ilimi daya in ka ƙara sanin sama ta biyu me take yi ka samu ilimi na biyu har ka kure sammai guda bakwai in ka dawo ƙasa ka ga duk abin da yake tafiya a doron ƙasar nan gaba ɗaya komai kana kallon sa wanda mutanen da suka rasu a yau ko sun kai biliyon ko sun kai miliyon nawa kowa ka gan shi lokacin da ya rasu kaga inda aka kai shi kaga kuma inda ya koma lahira to wannan shine shine ilimi to in ka san ilimin ƙasa ta ta biyu da haka da har sai guda bakwai ne in ka ƙare wannan za ka san menene yake bayan duniya shi ma ilimi ne akwai macijin da yake kewaye da duniya wannan macijin a ruwa ne tukuna ruwa ne yake kewaye da duniyar mun nan da muke takawa ruwa ne yake kewaye da ita dukkan sasanninta in ka ƙare wannan ruwan bayan ruwan akwai wani maciji wanda aka ce masa ƙaf wanda Allah ya rantsuwa da shi din nan ƙafu alqur'anil majid har zuwa ƙarshen sura to wannan wannan wannan macijin ya da ya kewaye duniyar gaba ɗayanta ya kewaye wannan ruwan da ya kewaye duniya gaba ɗaya inda ya ƙare sai ya ɗauki bakinsa ya sa a cikin wutsiyarsa to shine yake kewaye da duniya ka san wannan macijin da abin da yake karantawa domin mashijin shi ma aiki yake yi yana ta tasbihi yana ibada yana wa Allah ibada wa shairin ibada yake yi ka sani in ka san wannan sannan ka san duk wanda ya je lahira wani hali yake ciki a cikin wuta yake ko a cikin aljanna kuma mutanen cikin aljanna ya suke ya suke ƙara tafiya cikin Allah, to wannan in kasa wannan shi ne shi ma ilimi ne, ta irin waɗannan ilimomin, Shehu Tijjara da Allah Talanu yana da dubu goma sha biyu. A cikin dubu goma sha biyu, kowane ƙwaya ɗaya, in ka ɗauke shi, ka raba shi kashi saba'in, ka ɗauki kashi ɗaya a cikin saba'in ɗin, wannan kashi ɗayan zai sanar da ka abin da ke duniya da lahira, da sama da ƙasa, da ko ina ma. ilimi ɗaya a cikin saba'in, saba'in kuma a cikin ilimi ɗaya a cikin dubu sha biyu na wala mu shautu jani. To wannan shi ake ce masa ilimi, saboda haka in ka ɗausani irin wannan ilimi ba ruwanka da za ka gane cewa duk abin da ake karantawa ba ilimi ba ne. Shi ne hikimar da Imam Malik yake cewa, Lesa da ilmu bi kasratin riwayati, wa innamal ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijali ba na karanta littafi kaza na karanta subject kaza na karanta fanni kaza imam malik yace ba sune ilimi ba abinda ake ce masa ilimi abinda zaka karba hannun mazaje ma'ana wanda ya san Allah shine zai samu ilimin da ya dace to wannan shine cewa yace to mu mutum yayi tajalli ya yayi kashafi ya shiga cikin sunayen Allah da kuma sifofin Allah da kuma maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalamin rasulih sallallahu alaihi wasallama mutum ya san maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk hadisin da aka faɗa ka san shi ka haddace shi ka iya shi ka san ilimin sa wa man yara aw yura lahu laysa bi ala man lam yara wa lam yura lahu wanda yake gane-gane ko yake mafarke-mafarke ko wanda ake ganinsa wani ya mafarke ta ganin ka kai ga kana akan kujera ta zinari kana kan abu kaza kana da matsayi kaza to ko kuma kai din ka dinga ganin an kai ka an dauke ka an kai ka wani matsayi kana ganin annabawa kana ganin sahabbai kana ganin manzo Allah sallama kana ganin shehu da da sauransu to wannan ba matsayi bane bai fi daraja akan wanda baya ganin komai ba a kuma ganin masa komai ba wanda baya ganin komai ba a ganin masa komai ba mamaki yafi wancan din mai gane gane saboda in ka damu da gane gane to damuwa da gane ganen nan zai saka sai ka tsaye da tafiyar ka kai ka samu matsayi shikenan daga nan kuma mutum ya faɗi duk ran da mutum ya fara tunanin shi din nan wani ne a wajen Allah to Allah ya kada shi ya kasa ya faɗi daga idon Allah, ba shi da daraja ba shi da mutunci komai, amma wanda ba ruwansa shi bai sani ba ma, shi ya sa waliyai kashinsu ya kai uku, akwai wanda shi waliyi ne, kuma ya san waliyi ne, bayan Allah ya Allah kam dama shi ya bashi, sannan mutane ma sun san waliyi ne, da irin waɗannan su ne manya a cikin waliyan Allah. akwai kuma wanda shi waliyi ne ya Allah ya sani shi ya bashi shi ma shi ma ya san waliyi ne amma mutane ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi waliyi ne shi kadai ya san kayansa to kaga shi matsayinsa ya buya har kowa ya san shi yayi ta aikin sa ya san tsakaninsa da Allah daga nan kuma sai akwai mutumin da shi kuma Allah ya san waliyi ne amma shi bai san waliyi ne ba mutane ma ba sani ba Allah ne kai ya sani ya bashi shi ba za a san shi ba sai an yi tashin kiyama in an zo ta da waliyai bayin Allah to sai a ga sai a ganci a ciki sai a ga ai bawan Allah ne babba mutum ne isasshe wajen Allah amma kuma mutane da ba san shi a duniya ba to irin wayannan to saboda haka don mutum yana samun yana gane gane ko yana mafarke mafarke duk ba shine matsayi wajen Allah ba a'a ya kake da Allah ya kake da annabi ya yanda kake da Allah yanda mutum zai zama na Allah na gaske kuma na yanda ake bukata ka zama ba abin da zai girgiza ka ba abin da zai girgiza ka samu ba zai shangaltar da kai ba rashi ba zai firgita ka ba in ka samu ba za ka shangala ka dinga ganin ka samu kana jin daɗi kana walwala da lokacin samun da rashin samun duk ɗaya ne a wajenka ka in wahala in rashin samu ya zo yadda ba ka kalli wancan ba shi ma wannan ba za ka kalle shi ba to wannan shine matsayi a wajen Allah wala tangurrannaka kasatul faidi min alsinati ba'd almajazibi cewa she kada ambaton faida faida ya shangaltar da kai daga bakin majzubai mai zubi ya zo ya dinga abubuwa wani ma kawai cewa yake Allah yayi sai yayi saboda bai saboda matsayinsa kenan to amma wani in ba za a kai ba shi kira ya tsaya a wajen to duk irin waɗannan kasu dame ka allazina arraka wanda ka riska ka samu waɗanda ka haɗu da su kaji suna ta ambaton faida suna ta yabon abubuwa da suke gani duk wannan karya karya shagaltar da kai wallazina waqafta waqafta na waqafta ala kalamihim min ali dariqina wa min ghairihim fajullu zalika fudulun aw fadlun waɗanda ka tsaya akan maganganun su kaji suna ta magana za ka ji magana mutum yana ta faɗin abubuwa ko kuma yana ba da labarin abubuwan da suka wuce ko kuma yana faɗin abin da zai zo kuma sai ya zo ya faru da haka wannan duka in ka ji su a cikin wannan ɗariƙa tijaniya ko kuma ka ji su a cikin wasu wanda ba tijanawa ba ka sani mafi yawan wannan surutun banza ne ba shi yake bukata ba ai in mutum ya shika in in kaga ma'ana in kaga me ake cewa eh gumbal ko menene gora in kaga gora tana zubar da ruwa ba ta shika ba ne in ta shika dam za ta yi saboda haka idan mutum ya shiga a cikin halarar Allah ba zai ma iya magana ba in ka gance za ka ce ma mai yiwa wannan ba ma ba waliyi ba ne ko ko ba a san shi ba ma kamar bai san Allah ba bai san komai ba kuma ya fi kowa sanin komai ko kuma mutum in kuma mutumin kirki ne nan ko falala ya samu daga Allah to ai ba falala ba lalle ne ta hau kansa ta hau kanka ba walakin laysa afdalu ba shine yafi ba fa insanu fa insanun marra alayhi alfana'u fi dhati alhaqqi wa sifatihi wa waqafa lilqiyam bilwajibati wa ijtinab almanhiyati wa mahabbati ahli allahi alladhina hum babu allahi wa azamuhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam inta asha babu fa huwa alarifu yahsul bihara wa lisanuhu kharijun min al'arshi yace mutumin da fana'in Allah ma na karewa cikin zatin Allah ya same shi a cikin zatin Allah ya ƙare ma'ana shi baya ganin kansa kwata-kwata duk abin da yake yi shi yana yi amma kuma babu kansa shi yana kallon kawai wanda ake yi dominsa to wanda ya samu wannan ƙarewa ya ƙare a cikin sifofin Allah ya tsayawa abin da yake na wajibai yana ta ayyukan da Allah ya umarce shi yana nisantan duk hane-hanen Allah kuma yana son mutanen Allah wanda mutanen Allah nan fa su ne kofar Allah mutanen Allah su ne kofar Allah mutum ya tsaya yana son su yana bin su kuma kowa ya sani shugaban su jagoran su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan shi wannan mutumin ya ji kishi bayan haka ma'ana hadda haka duk abin da ya samu ya samu matsayi iyaye matsayin da ake bukata amma fa shi gani yake bai fara ba قد نال غاية ما يروم المنتهي من ربه وله اجتهاد المبتدئ mutum ya samu ƙarshen abin da ake nema amma fa ƙoƙarinsa ya fi na mai farawa to wannan shine masanin Allah yana shan koguna na kyauta daga Allah da kogunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa harshensa yana nan a cikin kishi to wannan shine masanin Allah wala budda min husnil khalqi ma'a kulli makhluqin husnul khuluqi kai wala budda min husnul khuluqi ma kulli makhluqin dole ko mutu ya kyautata mu'amala ko kuma ya kyautata halayensa dukkan halitta duk halittar Allah ka daina kallon halittar ka kalli mai halitta domin masanin Allah wajen waliyai shine wanda kafi ya ga halitta sai ya ga maliki maliki yake kallo shi ba halitta ba saboda haka in halitta gaskatacciya ce shi gani yake yi in gaskatacciya ce wanda ya ta gaskatacciya ne ya sa wani lokaci da aka gayyace shehu radiyallahu ta'ala nu yara ne suka zo suka gayyace shi za su yi maulidi yau shikenan shehu ya ce to da suka rafi kawai da dare ya je ya shiga ya sa kaya ya sa turare ya ɗaura wani ya ɗauki sandarsa ya fito suka ce shehu ya kuma ina za a je shi zai je maulidi a ina ne ya ce unguwa kaza suka ce shehu maulidi fa yara ne suka shirya shi kuma banda wasanni ma ba abin da suke a waje sai shehu ya ce wanda ake maulidinsa kuma shi yaro ne kaga ba yaran yake kallo ba saboda wa za a yi maulidin saboda annabi wanda ya fi kowa girma cewa ya zo wajen maulidin yaran da wani suka haɗa maulidin kwali suke samu sai su murza shi wa shi ne makirfon ɗin cewa ya ce a bashi aka bashi wannan abun da shi ya ta zuwa a zai cewa ya karanta maulidin mutane ah da yara suke maulidi ga shehu a wajen sai aka yi ta zuwa gari duka sai ya cika a wajen aka gama maulidi yanzu mawallin yara aka yi? Me yasa manyan suka zo? Mawallin shugaban manya ne, da shi ake dubawa, kar ka dubi matsayin mutum ko matsayin halitta ka dubi matsayin wanda ya yi ta. Wa an zirin nasa manazilahum, ka saukar da mutane matsayinsu, kowa ka bashi matsayinsa, duk yadda yake, duk yadda kake ganin mutum da kaskanci akwai abin da Allah ya bashi bai baka ba. to sai ka girma shi saboda wannan kyautar da Allah ya masa kai baka same ta ba ko ka santa ko baka santa ba duk ko mai Allah ya baka tunda ba cikakke banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine al-insanul kamil shine cikakke amma kowa yana da waya da saboda haka akwai abin da yake jikin wancan wanda babu jikin wannan da saboda haka in ka ganci kace zaka raina shi sai ka kasa samun abin da yake wajensa wa ta'alluma wa ta'lima da'iman wa ta'allumi wa la budda min ta'allumi kuma dole a nemi ilimi a dole a nemi ilimi ko kuma a koyar wa ta'limi kuma da neman ilimi dole ka sani in ka sani kuma dole ka sanar da'iman kuma ya zama har abada kullum kana cikin karatu neman ilimi ko kuma kana koyarwa haka ake son rayuwa ta zama wa muwasalatuna muddatul hayati wa muwasalatina muddatul hayati sai ce kuma duk wanda yake son ya tafi cikin tafiyar lafiya da yake tafiyar tafiyar duniya ma in baka santa ba akwai wahala balle tafiyar Allah dole mutum ya dinga zuwa wajen mu inji shehu a dinga zuwa wajen shehu duk abin da ya dame ka wani abu in ka je ba wai aiki ne zai warware maka shi ba mutum zai shiga hali wannan halin baya buƙatar ka ja kaza ko a tofa maka kaza ko a rubuta kaza ka sha a'a kawai ka je kaza wanda ya isa daukewa kana kallon sa sai ya dauke to dole ka dinga zuwa wajen Shehu Ibrahim mudatar hayati matukar rayuwarka kar ka yadda ka dinga ka daina zuwa in ka daina zuwa za ka shiga matsalar da ba za ka iya fita ba li'anna subata fillahi domin abokanta ta Allah ce wannaji minna ya kuzu biya da akihi yace wanda ya aboce mu kuma yake ganawa da mu lalle zai zai riko da hannun dan uwansa mana duk wanda yake zuwa wajen shehu shi ma zai zama jagora sai an karba a wajen sa wala budda min irshadi man ta'allaka bi zalika naib an shekara radiyallahu anhu ko ba makawa ka shiryar da duk wanda yake tare da kai in mutane suna tare da kai to duk wanda suke tare da kai dole ka ka dinga shiryar da su mana ka dinga nuna musu hanya ka zama wakilin shehu tijani halifa ko kuma mamayin shehu tijani akan ayyuka wa in kana tarbiyatu ala yadihi radiyallahu anhu duk da ma dai tarbiya in ka zaka bada ita kar ka dauka kai ne zaka bada tarbiya shehu tijani yake bayarwa kuma shehu tijani yake sa a samu usuli shehu tijani yake sa a ta samu taraki ba kai bane kai dai wakili ne kawai kabar ɗan aike ne idan aka baka kuɗi ka je ka sayi abu a kasuwa in ka je da kuɗin da abin da ka sayan dun naka ne na wanda ya aike ka ne baka in ka in, in baka dawo da ko kuɗin ko baka dawo da kayan da aka aike ka ba ka yi laifi saboda ka dariƙa ta jewu dijan tana hannunsa in ya miƙa wa muƙaddami ka ba wa mutane in ka zo ba da mutanen karka daga kanka ka dinga ganin ai yau na samu muridai kaza yau na ba da mutum ɗari kaza ɗariƙa ina ba mutane tarbiya kaza a wannan duk matsala ce babbar matsala ma duk wanda yake kallo wannan in ba sa kai ba mutanen za su daina zuwa kuma zai daina amfana mutane ko kuma mutanen su dinga karba a wajensa ba za su ba za su amfana ba yayi ta faɗi ya ba wa mutum kaza ya ba wa mutum kaza ya ba wa mutum kaza amma ba wanda zai amfana in ka ga su sai ka rasa waye ne mutumin Allah a cikin su to wannan ba a shi mutum ya ɗauka abin aikin da aka baka sai da jani ya wakilce ka akan mutanensa ga abin da iya abin da aka ce maka kai musu sauran aiki yana hannun shehu tijaran da laro wal jidd wal ijtihad fi kasb al halal ko kuma wal jidd wala budda min al jidd ba makawa dole ayi kokari wal ijtihad ya ƙara himma a cikin neman halal domin shin halal yana sa mutum ya ta samun matsayi wajen Allah shin haram kuma yana sa mutum ya ta faduwa imtisalan lil amri saboda bin umarnin Allah Allah ya ce ya faɗawa ya umarci muminai abin da ya umarci manzanni haka hadisi ya ce Allah ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah muminai kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum to saboda haka dole a shi halal shine an bi umarnin Allah ko manzo Allah sallama ya ce idan mutum yana cin haram yana tufa da haram yana lokacin da yake addu'a ma haram yayi amfani da shi to Allah ba zai karbi addu'ar sa ba in ko Allah ba bai karbi addu'ar mutum ba har ibadun sa ba za a karba ba domin ibadun ma addu'a ce sallah in kai addu'a ce kana neman ko ko in kana neman aljanna aljanna kake nema sai roƙo kake yi ka isa ka tilasta Allah dole sai ka sani aljanna saboda yana sallah a roƙo kake ya baka in kuma matsayi ka wuce neman aljanna ma matsayi kake nema nan ma dai wajen Allah ne kake nema to duk abin da kai kana kai mai nema ne tun da kai mai nema ne abinda zai taimaki neman ka shine ya zama kana akwai halal a cikin ko da yaushe a cikin abin da kake amfani da shi ya zama halal ne wal muwafaqati ma an-nasi fi ma la yadurru akhiruhu kuma ka dace da tafiyar mutane yadda mutane suke tafiya kai ma ka tafiya ka karka dinga nuna wa mutane kai akwai abin da ka sani wanda ba sani ba ko kuma kafi su duk wannan babbar matsala ce amma tafiya da mutane fa yana tafiya abin da zai karshen sa ba zai cutar ba menene karshen sa zai cutar wannan makiyin Allah manzo Allah ne makiyin bayin Allah ne sai mutum ya ta zama da su ai ba komai an ce ai mu'amala da kowa to a cikin wannan za su shinye imanin mutum suna faɗin maganganu tun baya ɗauka har wata magana ta shiga ransa tana shiga ransa ya halaka abin da ake faɗa yin game da Shehu Tijjani ne game da Shehu Ibrahim ne game da manzo Allah ne sallama wata rana har mutum ya fara jin abun ya fara jin abun shi ma ya fara tsanan su kenan ya fara tsanan su shi ma ya koma shi wanda sai ya halaka to saboda haka kar mutum ya dace da mutumin makishi ya ake cewa wa jalisun li mumgidi shekhi halak duk wanda yake zama da makiyin Shehu Tijjani halaka kenan saboda in mutum yana zama da shi maganganun da yake faɗa za su yi ta tasiri in suna tasiri kuma in suka fara kawo mutum to mutum ya halaka shi ma ya zama maƙiyi duk maƙiyin shehu tijani kuma dole ya ƙi annabi ko baya so in yace baya son shehu tijani baya son waliyai to wallahi aje aje ba zai mutu ba sai ya ƙi annabi din annabi mutum tun ana yi sai ya fara ganin annabi kamar sa ne me yasa ƙiyar me kai ƙiyar annabi manzo Allah mutum yace kamar sa ne eh ko sauran ko annabawan da ba aike su ba mutum yace daidai yake da annabi ba ya ridda ba balle kuma sauran annabawa masu matsayi balle manzo Allah sallama da kansa mutum ya yadda wa ai Allah ya ce inna ma ana basharun mislukum kaji halaka wa ai Allah ya ce annabi ya gaya mutane shi jiki ne irin mutane to zaka shi bashar mislukum yuha ilayya kai kuma yuha ilayka ne ana wa annabi wahayi kai kuma ana maka ne in ma ana maka sai dai wahayi sharri eh akwai abubuwan da Allah ya yi wahayi ai gudan zuma ma Allah ya ce ai musu wahayi wa fara buka ila nahli an takzi min al-jiwati bijwali buyutan wa min ash-shajari wa ma ya'rifun Allah ya ce na yi wa gudan zuma wahayi na ce su je su sha fure na itatuwa su zo su yi kashi kashin su ya zama magani ya zama mai amfani ba shine zuma da muke sha din nan ba kashin gudan zuma ba ne to saboda haka in mutum zai yi mu'amala da mutane kar ya dai mu'amala da maƙiyin Allah maƙiyin bayin Allah to mutum zai halaka wa mudara na wa mudarati arbabid dawlati haka kuma zama da mutane da duniya ce kada ya gaban su in ce maka ma'abota daula A'a, ai ma'abota daular mutane ne iri-iri, akwai wani mutumin kirki ne, wani yana da ilimi ya fika ilimi, wani yana da imani ya fika imani, wani imani wani kuma yana da ibada ya fika ibada. In ka ce, a duk jagora halakakke ne, to ba ma masu mutum shi ya halaka. Ba kai zan, kun wajen na irin mutane ne ka samu, ba kai zaka ce duk mutane nan mutanen banza ne. Ba mamaki akwai bawan Allah a cikinsu ko bayin Allah ma a cikinsu. Saboda haka, waɗanda ake nufi da arbabu daulati a nan, wanda suka sa duniya zalla a gaba ba ruwansa da Allah ba ruwansa da lahira ba ruwansa da manzon Allah ba ruwansa da bayin Allah to wannan shi sune aka hana ka karkai mu'amala da su in kana mu'amala da su su kuma za su koyar maka son duniya abinda za su koyar da mutum son duniya ran da mutum ya dawo masoyin duniya kuma shikenan ya fadi a wajen Allah saboda Allah ya ce la yatami hubbi wa hubbu dunya fi qalbi rajul wahid Allah ya ce son sa da son duniya ba za su haɗu a cikin zuciyar mutum ɗaya ba a zuciya ɗaya ga son Allah ga son duniya Allah ya ce ba zai haɗu ba in duniya mutu yake so ba samun duniya ake nufi ba sonta wani bai da ita amma ya fi kowa sonta ba wai samun duniya ba wani zai samu duniya kuma ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa son Allah amma kuma duniya kuma ga ta nan kawai maula mu shoti jarar da Allah ta'ala wanda dubban mutane ne suke shin abinci a kofar gidansa ba dubu ɗaya ba a kullum da da gawayi suke amfani a kullum gawayin da za a kawo a gidan shehu tijani a girka abinci raƙumi ne yake ko gawayin ya kawo mutane ba su so ɗauka ba saboda yawan gawayi kuma gaba ɗaya haka za a dafa abinci da wannan gawayi gobe kuma wani raƙumin zai kawo wani gawayi wanda ba shi da shi zai haka a sai shehu tijani mawada shi ne amma ya hana ya hana shi son Allah a cikin annabawa annabi Sulaimanu ya mallaki komai har duniya gaba ɗaya ma Allah ya mallaka masa duk abin da yake kan duniya sai da Allah ya mallaka masa da tsuntsaye na sama da abubuwan da suke yawo a ƙasa har da iska ma yake juya ta iska in tana karawa tana gabar annabi sallallahu alaihi wasallam koma yamma a take za ta juya duk Allah ya bashi ya hana shi son Allah da bin Allah annabin Allah ne ma ko mursali ne yana da mabiya baya da yawa to wannan ba su ne ake nufi karka bi mutanen jagororin duniya ba wanda ya sa duniyar a ransa akwai wani wanda shi duniya ce kawai bai damu da komai ba shi ko menene zai faru in dai zai samu duniya ba shi da matsala kuma komai zai rasa in dai zai samu duniya bai damu ba komai zai samu in dai ba zai samu duniya ba baya so waɗannan irin su ake nufi kar mutum ya dinga zama da su kama kalo kamar yadda suka ce fa darihim ma dubta fi darihim wa ardihim ma dubta fi ardihim to mutane fa darihim ka zauna da su zama na lafiya ma dubta fi darihim matukar kana kana cikin dafafu ma'ana in kana duniya dole kai mu'amala da mutanen duniya a duniya kake kuma garin su ne wa ardihim ka yarda da su ma dum tafi ardihim matukar kana kasar su mutum in kaje bakon ta kaje ka zaka wajen wajen mai masaukin ka in ka bata masa rai ai ba za ka sha abinci ba ko ba za ka kwana ba shi ya baka inda za ka kwana shi ya baka yake kawo maka abinci to sai ya zo kawai ka zazzage shi ka gama ga kanan kai jarumi ne da kuma ai ba za ka shi abinci zai ba ba za ka kwanta ba saboda ka dole ka bi shi duk halinsa duk mugun halinsa tunda dai ya yadda ya sauke ka ya yadda yana baka abinci ka lallaba shi saboda abincin da zaka ci saboda ka duk mutumin Allah bako ne a duniya mutanen duniya sune sune masu duniya to mutumin Allah ya zo wajen mutanen duniya ya sauka muta a duniyar ne yake cin abinci ne yake samun ya nemi Allah to idan yake ba zai bi kowa ba to kaga ya rasa zai rasa komai to shine cewa yashe fadarihim kabisu a hankali ma dum tafi darihim matukar kana cikin gidansu wa ardihim ka yarda da su ka yarda da su kai kokari ka samu yarda su su mutanen duniya ma dum tafi ardihim matukar kana cikin kasarsu akaza man akaza anka ila anam wa inni asallu ta'ala cewa shi yana roƙon Allah tabaraka ta'ala ay yakhudha bi yadika ya riko da hannunka wa yanfa aka ya amfane ka wa yanfa kullu man akaza anka wa yanfa kullu man akaza anka Allah kuma ya amfani duk wanda ya karba a wajenka wa man akaza amman akaza anka Allah ya amfani duk wanda ya karba da wanda ya karba wajen wanda ya karba a wajenka ila akhir dari ba yanzu har har duniya tana da wa anta indana fi ainir bila wal qabuli cewa shi mu a wajen mu kai fa je ne kana cikin ido na yarda da kuma karbuwa mun karbe ka mun yarda da kai wa azintu laka fi rujuu ila ahlika bi kulli khairin sai shi nayi maka izini ka koma garinka kuma za ka tafi da dukkan alheri na Allah walau nudi al-khiyara lam aftaragna walakin la khiyara ma'a zamani wa ma ana an yajma Allahu shamlana fa yashfil liqa min al-ghalil bi ya'is sai shi walau nudi al-khiyara khiyara kai da za a ba mu al-khiyara zabi da masoyan na dama murabu ba duk inda masoya suke inda su za a ba wa zabiya shekau wane masoyinka ne ya kake so sai ka ce ina so in dinga ganin sa kullum ina tare da shi a kullum ko ba zai yiwu ba ko wanda zai zama samu haka ba wanda kake son ba zai yiwu ka ga kullum kuna tare dare da rana ba ba zai yiwu ba walakin la tiyara ma zamani amma shi zamani ba shi da zabi inda a duniya kake dole ne za ka rubuta masoyinka ko kana so ko baka so wata wanda kake so zai tafi ya rasu ma ka daina ganin sa wani lokacin kuma za ka dade baka haru da wanda kake son ba wa ma ana an yajma Allahu shamlana yace mai laifin mu in Allah ya hada mana in dai Allah ya hada mana badinin mu a shikenan yayi fa yashallika min nan galil bi ya'isin wanda yake mai kishirwa sai fa yashallika min nan galilu wanda yake da kishirwa sai ya warkar da fa yashallika kai min nan galila bi ya'isin allika gamuwa sai shi sai ta warkar da algalila mai mai kishirwa idan aka dade aka dade ba haɗu ba ana haɗuwa sai ka ji wanda yake da ishi na na son ganin dan wasa shi ma ya goshi biya isin da wanda da ya yanke kauna ma zai samu wani abu idan aka haɗu sai kaga ya samu wa dumtum kama rumtum ku dawama kamar yadda kuke bukata wassalam ibrahim ibn alhaji abdullahi at-tijani bima jati qawlak la rafallahu bihi amin wal ruhi alayhi sisa tafi jikini wa wa amsik min hanus kata to alhamdulillah nan ne kace wannan wasiqa alhamdulillah alal muindallah allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ungliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين يدومان بدوام ملك الله الواحد القهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين